الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى والله سبحانه بحكمته جعل الدخول عليه موقوفا على الطهارة فلا يدخل المصلي عليه حتى يتطهر وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفا على الطيب والطهارة فلا يدخله على الطيب والطهارة فلا يدخلها إلا طيب طاهر فهما طهارتان طهارة البدن وطهارة القلب ولهذا شرع للمتوضئ أن يقول عقيب وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فطهارة القلب بالتوبة وطهارة البدن بالماء فلما اجتمع له طهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كيف تطهر الخطايا بذلك وما فائدة التخصيص بذلك وقوله في لفظ آخر والماء البارد والحار أبلغ أمور أمران حسيان وأمران معنويان فالنجاسة التي تزول بالماء هي ومزيلها حسيان وأثر الخطايا التي تزول بالتوبة والاستغفار هي ومزيلها معنويان وصلاح القلب وحياته ونعيمه لا يتم إلا بهذا وهذا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من كل شطر قسما نبه به على القسم الآخر فتضمنت كلماته الأقسام الأربعة في غاية الاختصار وحسن البيان كما في حديث الدعاء بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإنه يتضمن ذكر الأقسام الأربعة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗaukaki muna tarin yabo gare shi marar iyaka da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata ashirin ga watan safar a shekara ta 1440 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam inda kuma shine 30 ga watan goma a shekara ta 2018 a lissafin miladiyya wannan shi ne darasinmu na 60 daidai a karatun da muke a wannan littafi mai albarka na izafatul lafan fi masayid shaitan na malam ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala za mu tashi inda yake cewa wallahu subhanahu bi hikmatihi ja'ala ad-dukhul alayhi mawqufan ala at-taharati da masu yakin zancen da yake maganar tsarkake zuciya ne nan wani abu zai kawo mana yayi bayani inda muka tsaya a makon da ya gabata dangane da shiga aljanna ga mutumin da ya je wa Allah subhanahu wa ta'ala da imani da tauhidi amma kuma da zunubai abinda Allah zai masa kafin ya shiga aljanna shine bayan an fito in Allah bai ga damar gafarta masa ba sai a azabtar da shi a wuta in an azabtar da shi gwargwadon yadda Allah ya so sai a fito da shi to aka fito da shi din ba za a sa shi aljanna haka mubasharatan ba sai an tsarkake shi an gyara shi an kintsa shi an tsabtace shi wannan tsabtar da za a yi masa ita za ta cancanta masa damar je ga Allah maɗaukaki domin mai shiga aljanna to zai gana da Allah mubasharatan zai ga Allah ganin Allah da dacewa da haɗuwa da shi baya yiwuwa sai da tsarki to shine nake so ya kwatanta mana wani misali yace irin yadda mutum ba zai shiga aljanna ba sai an masa wannan tsarkin ai dama haka yake a duniya ko sallah ba a ganawa da Allah sai an yi alwala tun ya wanke kazantar da ta fita daga jikinsa tsarkin hadafi in akwai wadda ta taba tufarsa ita ma duk ya tsarkake ya wanke sai kuma ya alwala wadda wata ibada ce ta musamman da aka wajabta mana kafin mu gana da ubangiji tunda ganawa da ubangiji sallah kai sunanta ganawa da ubangiji innal musalli yunaji rabbahu to kafin a je ga Allah a gana da shi Allah ya wajabta mana yin wannan alwala ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn har zuwa ƙarshen aya wannan kun ga an wajabta mana dan me kaga cewa aka idza qumtum ila salati in kun niyyar za ku yi sallah shine abin da ake nufi shi yasa har malamai suka yi istinbatin wajibci niyya daga wannan qumtum din to dai ba wannan zancen zami ba yau abin da zai kawo mana shine yake cewa wallahu subhanahu bi hikmatihi Allah subhanahu wa ta'ala da hikimarsa a da hikiman nan tasa ja'ala ad-dukhul alayhi mawqufan ala taharati saboda hikimar Allah madaukaki ya sanya shiga a gare shi ya zama ba zai yiwu ba sai da tsarki shine ma'anar mawqufan ala taharati an tsaye da shi sai an samu tsarki sannan a same shi shine ma'anar mawqufan ne fala yadkhulu al-musalli alayhi hatta yatatahhar mai sallah ba zai shiga ga Allah ba har sai yayi tsarki wato yayi alwala wa kadhalika ja'ala dukhula ila jannatihi to haka nan shiga aljannar Allah sai Allah ya sanya shi mawqufan ala tibi wa taharati shi ma ba zai yiwu ba sai an samu wato tsarki da nisantan najasa da kuma dai tsarkaka ta zuciya da imani فلا يدخلها إلا طيب طاهر don haka ita aljanna ba mai shigarta sai wanda yake mai tsarki kuma wanda Allah maɗaukaki ya bashi wannan ya arzuta shi da wannan wato tsarkaka ɗin ɗaya tsibi da tsarki din ma'anan su ɗaya inna Allah la yaqbalu illa tayyiban in muka tashi fassara za mu ce mene mai tsarki to tsarkin sawa'un na hissi da kuma tsarki na zuciya duka waɗannan abubuwan ba sa samuwa ko aljanna ba za ta samu ba sai da wannan hakanan sallah ba za a yi ba sai da wannan to sai ce fala yarkuduha illa tayyibun tahir fahuma taharatani don haka abubuwan guda biyu ne tsarkin nau'i biyu ne taharatul badani wa taharatul qalbi tsarkin jiki da kuma tsarkin zuciya ولهذا دون هكا نما شرع للمتوضئ أكا شرعا تاومي الولاء أن يقول عقيب وضوئه إن يجمع الولاء ما يذو السنة ما إذا مت يجمع الولاء يتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ai musa wannan hadisin a sai mana bayani cewa wannan hadisin juz'i ne na hadisin da imamu tirmidhi ya ruwaito daga umar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a duk wanda yayi alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalan nan yayi alwala mai kyau thumma qala sannan yace ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة ذا أبو مسا أوفوفين الجنة قد تقص يدخل من أيها شاء إذا بود ذي شقاء تسكي يشقاء الجنة ولن رواية أن تنادى إلا بالاضطراب amma kuma asali akwai hadisin a sahih muslim a hadisi na ɗari biyu da talatin da hudu biduni ƙaulihi baya tare da faɗinsa Allahumma ji'alni min at-tawwabin wa ji'alni min al-mutatahhirin to amma duk da haka ita wannan din dai malam ibn qayyim a cikin littafin sa al-manar al-munif ya ce isnadi ne mai kyau malam albani kuma ya ce sahihi ne ma a cikin irwa'ul galil don haka dai hadisin sawa'un da wannan ƙarin Allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin duk da babu shi a sahihi muslim to amma dai sahihi ne a gun malamai wa fil babi an ali wa thawban wa anas wal bara'i radiyallahu anhum a wannan babin dai ma'ana a hadisi irin wannan an ruwaito daga ali da thawban da anas da albara ibn azib radiyallahu anil jami to wannan shine hadisin abinda ma yake so ya ciro mana daga wannan hadisi shine mu koma mu gani ai Allah madaukaki ko in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan addu'a ya hada abubuwa guda biyu اللهم اجعلني من التوابين هو واجعلني من المتطهرين akwai tawabin akwai mutatahhirin at-tawwabun yatubuna min athari dhunubi ko su kuma al-mutatahhirun ay al-mutawaddi'un yatatahharuna min an-najasati allati hadathat fi abdanihim ko yau to waɗannan abubuwan su yake so ya mana magana akai in ka lura shi tsarkin zuciya shi aka fara magana da aka kawo zancen tuba domin tuba shine abin da ke wanke zunubi kun ganin an samu zunubi ko tasirinsa a zuciya da kuma me maganinsa mai wanke shi mai gusar da shi shine tuba ita kuma najasa a jiki maganinta kuma abin da ke gusar da ita shine me ruwa mai tsarki da ayi alwala an gano wannan to shine waɗannan abubuwa guda hudu malamin zai magana a kansu sai ce fa taharatul qalbi bit tawbati tsarkin zuciya yana samuwa ne ta hanyar tuba idan mutum ya tattara zunubai ya aikata zunubai ya hauhawi zunubai suka yi masa yawa to yana buƙatar ya tuba in ya tuba taubatan nasuhan wanda Allah ya san haka a zuciyarsa Allah sai ya yafe masa in ya yafe masa wannan tuban ya kaɗe wannan zunubi sai zama zuciyarsa ta tsarkaka an samu tsarkin ciki wa taharatul badani tsarkin jiki kuma yana kasancewa bilme bilma'i falam majtama'a lahu tuhurani yayin da tsarki guda biyu suka haɗu ga mutum to saluha a lokacin ya tsarkaka ya cancanci liddukhuli ala Allah ya shiga ga Allah ko a sallah in mun lura da alwala ko kuma tsarkin zuciya tuba ya shiga ga aljanna wal wuqufu baina yadayhi ya tsaya gaban ubangiji wa munajatihi ya gana da shi to malla ibn qayyim yake cewa wa sa'altu shaykh al-islam na tambayi shaykh al-islam shi wannan lakabi ba ba daga baya ake gaya wa ibnu taymiya ba ko mana ba ba daga baya wasu malaman daban suke gaya wa ibnu taymiya shekul islam ba sun zamanin sa daliban sa musamman kun ga malam ibnu qayyim yana cikin abraz daliban malam ibnu taymiya yace na tambayi shekul islam wani lokacin yakan faɗi ya ce wasa'altu abul abbas ko wasa'altu shaykhana qaddasa Allah ruhahu duk yakan faɗi waɗannan a wurare daban-daban yace na tambayi malam in ya faɗi wannan yana nufin wa ibnu taymiya an kun ga yadda yake girmama malamin sa ko ko sunan sa ma bai faɗa ba wa sa'altu shaykh al-islam an ma'ana du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa menene ma'anar addu'an nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allahumma tahhirni min khataayaya ya Allah ka tsarkake ni daga zunubaina bil ma'i da ruwa wa falji da dusar kankara shine snow wal baradi da kuma kwayar ko gudan kankara mai tauri shine al barad kaifa tutahharu al khataaya bidalika yaya za a tsarkake zunubi da waɗannan abin tambaya ne ko ba haka bane mutum zunubi a ina yake a zuci to mutum ya yi zanubi ya tara zanubi kuma amma ga addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah cewa Allah ya wanke masa zunubansa ya wanke masa zunubansa da ruwa sannan kuma da wannan snow kankara da ƙwayar kankara har yanzu ta ina za ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu to shine ibn qayyim a matsayinsa fa na malami yake tambayar babban malamin da ya fi shi yaya wannan abu yake zuciya ya za a ce a yi amfani da ruwan sanyi da kankara wajen wanke ta daga zunubi kaifa tutahharu khataya bidhalika wa ma fa'idatu at-takhsis bidhalika me fa'idar a kebance waɗannan abubuwa uku da ruwa da dusar kankara da kuma ƙwayar kankara me me hikimar da take ciki wa qawlihi haka fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi lafzin akhar a wani lafazin wal ma'il barid da ruwa mai sanyi kaga da duk ko an faɗi an can an faɗi iya ruwan sai aka faɗi nau'in kankarar guda biyu ko nan kuma sai aka faɗi ruwa mai sanyi kaga an samu abubuwa nawa hudu za ka ce ruwan ordinary mara sanyi zai iya zuwa kuma wannan ya zama fassara sai na wancan din cewa abin da ake nufi da alma'i a can da aka yi tsalaki shine wannan tafsirin cewa ruwan mai sanyi musamman mun lura da an hada shi da waɗancan abubuwa guda biyu sai yake shine malam ibnu qayyim yake cewa wal haru ai ruwan zafi ablagu fil inqai ya fi kaiwa matuƙa wajen tsaftace abu yanzu wankan mutum da zai a jikinsa da ruwan zafi ya fi fitar da datti da ruwan sanyi bai fi wato ruwan sanyi bai kai ruwan zafi fidda datti ba a zahirin abin da muka sani a duniya wajen wanka na wanke fatar jikinka in dai fatar jiki zaka wanke abin da aka shesa kun ga nan mana ibn qayyim wani hali ne ya so masa na tunanin kamar akwai sabani tsakanin abin da aka saba a al'ada da kuma abin da ya zo a wannan nasin hadisin kuma yadda yake dama haka ya kamata ɗalibin ilimi ya zama yana da ladabi dangane da nassoshi in ya ji abin da bai fahimta ba sai ya tambayi na sama da shi yaya za a yi ni ban gane wannan abu ba to amma za ku ga abin mamaki bayan yi masa bayani wannan amsar da zai gaya masa a dunkule shi kuma sai zo ya buɗe amsar ya buɗe ta ya kamar a ce ya feffeɗe abin ya fito mana da shi yadda kowa zai fahimta dama suna cewa malam ibn qayyim yana daga cikin mutanen da Allah ya hore masa irin wannan abu ibn taymiya yana da talin ilimin talin ilimin haka kamar da malamai suke cewa ba a jere ba haka kawai zai gwamutso ma shi shi kuma ibn qayyim zai bi ya jajjera maka shi sala sala haka zai aje maka shi da gani to irin wannan abun aka yi a nan wuri gashi faqala sai malam ibnu taymiya ya ce duk da cewa a ƙarshen magana ya ce haza ma'ana kalami ba da lafazin sa ya hakaito ba yawa ma'anar lafazin sa ya kawo yace al khataya ka san wani abu al khataya su zunubai tujibu lil qalbi hararatan wa najasatan wa da'afan zunubi in yayi yawa a zuciya yana haifarwa zuciya wani ƙuna da zafi da najasa da rauni abubuwa uku in zunubi ya yawa ya kanta ya katutu ya annakiya a zuciyar mutum abin da ke faruwa ana samun abubuwa uku da ƙuna da tsananin zafi da najasa da kuma mai rauni a zuciyar faturhi alƙalba wannan abun sai ya sa zuciya ce sako-sako shine turhi in an ce arha shine sanya abu rahwa wato abin da yake mai rauni-rauni ya saki jikinsa bai kakkama ba an yan san abin da ake a ce abu ya yi rako-rako haka ya yi ya sako-sako ba shi da ƙarfi bai tsananta a haɗe ya haɗe wuri guda ba wa tuzurimu fihi su waɗannan zunubai kaga sai an ce faturkhil qalba daga arkha yurkhi ana nufin su zunuban yawwa turkhil qalba suna sa zuciya ta saki wa tubrimu kuma dai zunuban su rura fihi ay fil qalbi nara shahwati wutar sha'awa sai ta ruru a cikin zuciya wa tunajjisuhu sai ta najastar da zuciyar zuciyar ta ƙara samun najasa yace fa innal khataya wa dhunuba domin kuwa su zunubai in an ce khataya da zunubai duk ma'ana ɗaya ne ba kuskure ake nufi ba in ana so a ce kuskure khata za a ce jam'in sa shine akhta amma aka ce al khataya to jam'in khati'a ne al khati'atu ana nufin zunubi al khataya jam'in su al khata'u kuskure al akhta'u kurakurai an bai abin to da su da zunubai ma'anar su ɗaya fa innal khataya wa dhunuba lahu ga zuciya wannan zamirin na zuciya ne zunubai dangane da zuciya bi manzilatil haqabi kai ka ce ma'ana matsayin su ɗaya da kirare waɗanda ake rura wuta a yi makamashi da su alhaƙab shi ne kirare ko makamashi wanda da shi ne ake hura wuta to haka zunubi yake makamashi ne da ake hura wuta da shi a zuciya in mutum zunubi ya masa yawa abin da ke faruwa kamar an samu abin kamar a samu wuta ne kuma a sa mata fetur ko kananzir wanda kafin a samu fetur da kananzir da mai ake dan kirare ne ko dan wani abu yanzu halle da ana yi da ita saboda saurin kama wuta da take allazi ya muddu nara wa yuqiduha wanda yake ƙara wutar shine ya muddu wa yuqiduha kuma ya rura ta ya wato ya haɓaka ta ta ruru ta kunnu wali hadha kullama kasaratul khataya shi yasa yanzu duk lokacin da zunubai suka yawa ishtaddat narul qalbi wa da'afuhu to wutar zuciya da raunin zuciya sai su karu mutum ya raunana daga Allah imani ya sako-sako alaƙa da Allah ta baya in zunubin ka yi yawa yau an yi gobe an yi jibi haka an saba ya yi katutu ya kama ba mutum yana samun wani yanayi ba a rayuwarsa na kan faɗe shi sau da yawa ko saboda kunya ko saboda tsoro idan mutum zunubinsa ya yi yawa yakan kai matakin a hankali a hankali sai kaga ya fara rauni a nafilfili ko in zunubi ya yawa ba sa tafiya daidai da nafilfili in kaga kana ci baya a nafilfilinka to ka binciki ayyukan da kake aikatawa malamai suna tambihi akan a irin wannan kwanakin da muke ciki yanzu abubuwan shagalan nan da suka yi mana yawa wayoyin nan da sauransu sun sa ɗaliban ilimi ba wai ordinary mutane ba ɗaliban ilimi malamai masu karantarwa alaƙarsu da Allah ta yi rauni ta hanyar nafilfili musamman as-sunan ar-rawatib rawatib din nan wane ne a kullum yake rakau nan goma sha biyu don Allah ka tambayi kanka a kullum suna samuwa in tambayi kaina kowa ya tambayi kansa a kullum kana samu kai wutiri a kullum kana samu kai raka'atai fajr raka'o'in nan hudu kafin azhar biyu bayan azhar kai raka'a goma lokacin sallar azhar ko ba ka bane kai hudu kafin kai hudun farilla kai biyun nafila ba kowa ke da haƙuri yanzu yi wannan abun ba da yawa mun shagalta ba mu da lokaci kuma yana da cikin manyan abubuwa ka riƙa yi ko a gida ko ka zo masallaci ka saba kar ka bari wannan abin ya kufce in ka ga kana yin baya a waɗannan to akwai wani zunubi da kake aikatawa ka binciki zuciyarka zunubi ba in an ce zunubi galibi mutane sukan tafi zuwa ga manyan su zina da sauransu ba lalle wannan ba dama masu waɗannan sun fi kowa nisa da Allah da na filfili da sauransu ka bincika wani abu da ke tsakaninka da iyayenka akwai wani laifi da kake musu suna son kai musu wani abu ba ka yi kulawa ba ta samuwa kana fifita matanka akan iyayenka wannan ma wani zunubi ne da zai nesanta ka daga nafilfili kayan da iya da matanka suke sawa iyayenka ba sa samun dama su sa su kulawa yawan gaisuwar da damuwar da su da tambayar halin da suke ciki shi kansa wannan yana sa zuciya ta raunana imani ya ƙasa ƙasa kun ga Allah maɗauki yadda ya haɗa haƙƙinsa na abauta masa abin da ya biyuntar da shi ya biyo bayan wannan shine me wa bil walidaini ihsana muna sakaci da wannan ko abin da ya shafi sadar da zumunci sadar da zumunci tsakanin yan uwa dangi musamman lokacin yanzu da aka yawaita za ka gida ya yi faɗi da wa da ƙannansa kowa yana da iyalinsa wannan 'ya'yan wannan daban za ka samu wani bai san 'ya'yan ƙaninsa ba bai san su ba zumuncin ya raunana ba a ziyartar juna ko ta waya din nan ko ta wani abu to rage zumunci da kuma faɗan da iyaye sukan shigar da 'ya'yansu a ciki ko faɗa na kishiya da kishiya sai ka ga abin nan iyaye mata suna shigar da 'ya'yansu manya maza don me za ka yi wa wance kaza gashi kuma akwai jini da ya haɗa su saboda a rura wutar 'yan ubanci duka irin waɗannan abubuwan suna cikin abin da ke sanya zuciya ta yi rauni ta yanke zumunci yanke zumunci ko yana lalata zuciya to ballantana a ce waɗannan abubuwan da muke ganin su ƙanana ga sunan kuma sun yawaita a tsakaninmu to kuma sannan a ce an haɗa su da zinace zinace luwatsi shan giya da sauransu caca da makamantan wannan shan ƙwaya da makamantansu to mutum ya lalace don haka mutumin da kaga in kaga kana baya a nafilfili lalle ka binciki halin alaƙarka da Allah ta ɓangaren zunubi Allah tsare mu to shi ne ke faɗin wannan idan zunubin ya katutu ya yawa zuciyar tana raunana ta yi sako-sako sannan kuma a rura wutar sha'awa a cikinta abinda na fara faɗa na manta kakan samu mutum da kansa in zunubi ya masa yawa a sai ya riƙa yin baya-baya da aikin alheri shi ɗin ne zai nesanta kansa da aikin alheri sai ya riƙa jin shi bai cancanta ba ma ya matsa wurin ubangiji saboda Allah din yanzu ba zai karbe shi ba ana wannan ko ba ai shi san aka yi masa wata nasiha ma sai ce wannan naku ta ku ce ta ustazai ku je ku yi mukan yar farillan ma da muke yi bari bari mu tsira da ita sai ya dauka wata magana ce ya faɗi ta nuna kamar shi ba ruwansa tana da hatsari ka kiyaye waɗannan irin kalmomin su daina fita daga bakinka ka yi ƙoƙari ka gyara alaƙa da Allah duk inda aka samu sako-sako baka san a halin da zaka bar duniyan nan ba kuma mutum a halin da ya bar duniya shine halin da za a tashe shi a kai na karka bari ka yi nisa da Allah ka yi nisa da nafilfili azumin nan da kyautata ma iyaye hali mai kyau hali mai kyau shi kansa mutanen da suke da hali mai kyau ran kiyama suna kan manabir min nur ko ba ka tana kan mimbari na haske ran tashin alkiyama Allah maɗauke zai sanya su hali mai kyau a ce wane ana jin daɗin zama da shi in ka gan shi da bashashatul wajhi sakin fuska ba ɗaure fuska ba jimtsewa ba kau da kai ba girman kai ba hassada a zuciya to duk waɗannan abubuwan suna sa mutum ya zama mutumin kirki amma fa in suka yawa da hassada da waɗancan abubuwan cuce-cucen zuciya tare da kuma zunubai na zahiri to Allah ya sauke wa mutum to su ne suke haifar da wannan wuta a hura ta ta sha'awa wato najisuhu ta kuma najasar da su yau mun yi wannan mafi sai ce wali hada kullama kasaratul khataya shi yasa duk lokacin da zunubi ya yawaita ishtaddat narul qalbi wa da'fuhu sai wutar zuciya da raunin zuciya sai ya tsananta wal ma'u shi ruwa yaghsilul khubtha yana wanke kazanta da najasa wa yudfi'u an-nar Allahu akbar haka Allah ya a tsari da me ake wanke kazanta ruwa duk abin da Allah ya halitta daga cikin abubuwan mamaki ruwa yana ciki ruwa dai ka kalle shi ruwa shi kaga duk wani abu da ka hada shi da wani abu ko ka aje shi zai lalace maka banda ruwa ruwa sai in ka ga lalace wani abu ne shiga cikinsa inda za a rufe shi a aje shi haka zai daɗe bai lalace ba kuma duk wani abu mai kazanta in ba da ruwa ba ba zai wanku ba ya zuwa ne ne zai je bayan gida ya fidda wannan najwa shi bayan gida dai da me za ka wanke shi ya fita in ba ruwa kasa ba ma'ana ruwa ne kawai za ka iya wankewa da shi ta yadda ko ba toilet paper ko ba tsinke ko ba tsaure da ka katse ko makamancin wannan in dai ka sa ruwan zai wanke maka shi tsaf sai dai dan abin da ya makale a hannunka ka sa sabulu ko ka goga a ƙasa ka wanke haka ne ko ba haka bane amma ruwan zai wanke maka wannan mafitar gaba ɗayan ta yadda ya kamata to in ba ruwa ba mai ma wannan aiki duk abin da zaka ɗauko ka wanke najasa da shi in ba ruwa bane ba zai wanku ba wa anzalna min samai mene ma'an sai kira shi tahuran a ta'arifin da musamman mazhabar malikiya suka yi na ruwa suna kasa ruwa dama kashi biyu akwai ma'un tahir da kuma ma'un mene yawwa tahir shine mai tsarki a kansa tahur kuma shine mai tsarki a kansa kuma mai tsarkake wani an fahimci abin idan ruwa ya cakuda shi sa malamai suka faɗa gashi nan a halari da iriya da sauransu idan ruwa ya cakuda bima yufariquhu galiban da abin da ke rabe da shi galibi to in abun ba najasa bane in mai tsarki ne shi abin da ya fada cikin ruwa shine ce yusta'malu fil adati wa la yusta'malu fil ibadati ko wannan shine suka kira shi mene ma'un sai zama tahiran wa laysa mutahhiran li ghairihi in an ce mutahhir shine tahur to tunda Allah ya kira ruwa tahuran to ana nufin mai tsarki ne a kansa kuma mai tsarkakewa ne an gane ruwan da Allah ya saukar daga sama ba mai tsarki irinsa to ruwan a ɗabi'arsa haka yake yana gusar da najasa ya wanke ta wani aikin nasa mai muhimmanci kuma shine ya kashe wuta wuta ga ƙarfinta na ƙona abu yanzu nan mutum zai tsorata ya fita in gobara ta tashi amma ana tana samun ruwa sai ruwa ya kashe wannan wuta ɗin an fahimci wannan abu to duk fazancen da ibn jami'a yake wa ibn qayyim kenan yake karantar da shi menene hikimar ko mecece hikimar da take cikin wannan addu'a اللهم اغفر لي اللهم نقني من الخطايا قو من خطاياي بالماء والثلج والبرد سيكي cewa fa in kana baridan to in ruwan yana da sanyi awrasa aljisma salabatan wa quwwatan in ruwan mai sanyi ne yana haifarwa shi jiki ya samu abin da ake ce ma tsanani dan tsandauri da tauri ya tsananta ya haɗu wuri guda da zunubi yayi yawa mai faru zuciya ta saki ta yi sako-sako to idan aka sa mata ruwan sanyi sai ta tsananta ta haɗe wuri guda an gano sirrin abu sai ce fa'in kana ma'ahu saldun wa baradun baradun ake cewa ba bardun in ka ce bardun sanyi kenan barad shine wannan kankara guda irin tamu dai anan wanda muka sani a area ruwan sama ruwan sama da ake a nan gurin mu an fi yin ba salji ba wanda ake mana shine barat kwayar kankara mai faduwa mai kwalkwalkwal to ita ce barat yawa kasashen turai kasashen sanyi kuwa an fi yin salji to sai ce kana aqwa fit tabridi in akwai kankaran nan to sai kaga ya fi ƙarfi wajen sanyaya jikin wa salabatil jismi da tsananta jikin da maganin wannan rakon-rakon da ya yi ko wa shiddatihi da tsanantarsa dai har yanzu fakana to sai wannan ya zama azhaba li asaril khataya ya fi ɗaukewa ya kwashe ya wanke ya tafi da tasirin zunubi kun ji bayanin malamai don haka karka yi gaggawar don ka ji wani abu a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanto dan abunka na sciences da wani abu da kake ga kamar ya saba nan da nan kai gaggawa ka ce wannan hadisin ba daidai bane an fahimci abu ka je ka binciki ma'anar hadisin abun malamai ka duba da wannan mafita yanzu zuciya a shaida ma abin da ke sa ta ruru abin da ke faruwa a cikinta idan zunubi yayi yawa wuta ce ƙarfin sha'awa ne da zafi to maganinsa ko shine me shine ruwan sanyi ba ruwan zafi ba amma in jikinka ne da zaka wanke ta baya zaka yi wanka lokacin da ti wannan dattin na waje to sa ruwan zafi ya fi wanke shi amma inda tun zuciya ne na zafi da kuna na zunubi shi abin da ke tafi da shi shine ruwan sanyi wannan ita ce hikimar kawo addu'ar ko faɗin waɗannan abubuwa a cikin addu'a din insha Allah ya bayyana an fahimta yawwa to can a gaba kuma sai ke cewa hadha ma'ana kalamihi wannan ita ce ma'anar maganar ibn taymiya inji ibn qayyim wa huwa wannan kalam din kuwa muhtajun ila mazidi bayanin wa sharhi yana buƙatar ƙarin bayani da sharhi fa'alam to ga sharhin da malam ibn qayyim zai akan wannan magana sai ce fa'alam ya kai mai karatu ka sani anna hahuna arba'ata umuri akwai al'amura guda hudu a nan wuri amrani hissiyani wa amrani ma'anawiyani al'amura guda biyu abubuwa biyu abubuwa ne guda biyu da za ka iya ganin su ka taɓa su ka ji su a waje ana ganin su ma'ana abu ne na waje amrani al'amura guda biyu kuma ma'anawiya ne a zuci ma'anoni ne a ka ake fahimtar su na san kun san bambancin hissi da ma'anawi sai ce fannajasatu allati tazulu bil ma'i ita najasar da takan gushe da ruwa ma'ana wadda ruwa kan tsarkake ta ya gusar da ita hiya to ita ɗin wa muziluha da abin da ke gusar da ita wato ruwa hissiya ne duka abubuwa ne da za ka iya ganin su ko bayan gida idan mutum ya je bayan gida ai abu ne da za a gan shi abu ne da za a taba shi ana jin warinsa kaga hissi ne haka nan najasar da za ta fada jikin tufarka shi ma wani ita ma wani abu ne da za ka iya ganin ta ka sa hannu da ruwa ka wanke la'alla ma hadda sabulu ko omo da sauransu to abin da zai wanke ta din kuma menene ruwa ne shi ma ana ganin sa ko ba ganin sa ana ganin sa to kun ga an samu abubuwa guda biyu hissiya ne wa salahul yawa wa atharul khataya tasirin zunubi shi kuma allati tazulu bitawbati zunubin nan da ko zunuban nan da sukan gushe bittaubati ta hanyar tuba wal istighfari da neman gafara wato istighfari to hiya su waɗannan zunuban wa muziluha da abin da ke gusar da su shine me at-taubatu wal istighfar ma'anawiyani su kuma ma'anawiyani ma'ana abubuwa ne ma'ana ce aka ake fahimtar su an fahimci abin da haka yanzu kowa ya hararo waɗannan abubuwa guda hudu dame dame najasa tare da ruwa su ne abubuwa biyu waɗanda ake gani sai kuma tasirin zunubi a zuci da kuma me tuba da istighfari ko wannan ke gusar da wannan wannan mana gusar da wannan ruwa ya gusar da najasa istighfari da tuba su gusar da zunubi da tasirin zunubi ko to su ne abubuwan guda hudu sai ce wa salahul qalbi gyaruwar zuciya wa hayatuhu da ran rayuwar zuciya a ce rai a zuciya mai rai ce wa na'imuhu da ni'imtuwar zuciya la yatimmu illa bi hadha wa hadha to baya samuwa ba zai cika ba sai da wannan da wannan zuciyarka gyaruwarta da rayuwarta da ni'imtuwarta ba zai samu ba sai da tsarkin jiki da tsarkin zuciya ka yi alwala ka samu tsarki a jikinka ka yi wankan janaba in janaba ta kama ka kaga an tsarkake mai jiki ka yi zunubi ka tuba ka yi istighfari Allah ya fi maka sai zuciya ta tsarkaka jiki kuma ya tsarkaka to tsarkakar jiki da tsarkakar zuciyar nan ba za su samu ba sai da wancan sai da wannan ma'ana a yi tsarkakar zuciya baya samuwa sai da wancan da wannan da tsarkin jiki da kuma tsarkin zuciyar baki daya fa zakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallama min kulli shatrin qisma sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan addu'ar da yace Allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina kun ga ya faɗi a kowanne yanki shatr kenan a kowanne tsagi ya faɗi qismi daya wato daya a cikin abubuwa biyu cewa yi Allahumma ij'alni min at-tawwabina tawwabina masu yawan tuba to masu yawan tuba shi tuba menene shine abin da ke gusar da tasirin zunubi ko yawwa sannan waj'alni min almutatahhirin ka sanya ni ya Allah cikin masu neman tsarkaka masu tsarkakuwa shi kuma tsarkakuwa da me ake yi hmm? da ruwa tsarkaka daga me daga najasa to nan kun ga a tawwabina an faɗi abin da ke gusarwar ba a faɗi abin da ake gusarwar ba ko a mutatahhirina shi ma an faɗi a abin da ake tsarkakewar ba a faɗi abin da ake tsarkakewa da shi ba an gani abin da ake tsarkakewa da shi shi ruwa ba a faɗi ruwan ba amma an faɗi tsarkin shi kuma can ba a faɗi zunubin ba amma an faɗi tuban don haka abubuwan guda biyu a guda hudu kowanne wannan yana nuni zuwa ga dan uwansa wancan ma yana nuni zuwa ga dan uwansa Allah sa an fahimci abu sai ce fa innahu yatabammanu dhikra al-aqsam al-arba'ati to wannan addu'ar ta kunshi ambatan abubuwan nan guda hudu duk suna cikin wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na na tsallake wani abu aha na da yake cewa fa zakara annabi sallallahu alaihi wasallam min kulli shatrin isman yawa nabbaha bihi ala al-qism al-akhar wanda da ya faɗi kowane tsagi ɗaya daga cikin kowane kashi kun ga ya yi faɗakarwa a kan ɗaya an faɗi ɗaya don a faɗakar da kai a kan ɗaya fatabammanat kalimatuhu al-aqsam al-arba'ata kun ga kalamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi waɗannan a kashe-kashe guda hudu bangarorin abubuwan nan guda hudu fi ghayatil ikhtisari a matukar takaitawa shi yasa wallahi ba karamin baiwa ba ce Allah ya hore maka fahimtar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son ka koyi irin waɗannan kalmomin da sharhohin to ka yawaita karanta littafan ibn taymiya ibn al-qayyim ibn hajar al-asqalani ibn rajab al-hanbali suna cikin mutanen da Allah ya hore musu da nawawi Allah ya hore musu iya sharhin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dai ga Fathul Bari ka dai ga Al-Minhaj sharhin Nawawi ka zo kuma ka ga littafan da Ibn Rajab ya sharhin su Allah ya hore masa ƙarfin fahimta da zaƙulo abubuwa kun san shi ma daga ina yake ɗalibin Ibn Qayyim ne ɗalibin Ibn Qayyim ne shekara ta 795 ya rasu shi kuma ibn qayyim 751 bayan ibn taymiya mai 728 haka suke Allah madauke musu irin wannan baiwa din haka ibn abdul bar kowa dai in ka ga yayin sharhi to ya isa ne yayin sharhi alqadi iyab sharhin sa na sahih muslim shi ma akwai baiwa a ciki duk waɗannan in kana karantawa za ka koyi zaƙulo irin waɗannan maganganu daga maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi suka tara a cikin littattafansu ba kaɗan ba Allah subhanahu ta'ala ya samu fa'idantar da abin da suka rubuta ba su kaɗai bane akwai wasu ma ba sai na faɗa ba wa min kamali bayanihi daga cikin na sake tsallakewa ko yace wa husnul bayani yace fi ghayatil ikhtisari ya kai takaitawa matuƙa wa husnil bayani da kuma kyakkyawan bayani kana jin salon bayanin ma Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin da mutane suka saba faɗi ita ba ta cikin wannan riwaya ba ta cikin wannan ƙari zaka ji mutane suna yawan faɗi ko abin da ya tabbatan dai shine wannan Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin bayan kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yawa to sai ke cewa akwai husni bayan kun wannan yana daga cikin shi ma jawami'il kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawa jawami'il kalim wato kalmomi kaɗan masu yan adadin kalmomi kaɗan amma kuma masu tarin ma'anoni masu yawa shi yasa kamar da muka ambata in kana son ka ji daɗin abin da ya shafi irin sharhin hadisan nan ka sami irin wannan hadisan masu ƙananan lafazi ka duba sharhin malamai a kai je ka karanta jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab kaga ikon Allah yadda ya samu waɗannan hadisai ɗai ɗai ɗai ɗai ya fito da ilimi mai zurfi mai yawa wasu daga ya ɗauko daga maganganun malamai da suka gabace shi dan da dama haka ɗabi'ar ilimi take wannan ya fa'idanta da wannan wannan ya fa'idanta da wannan Allah ya gafarta musu baki da Allah ya musu rahama kama fi hadith ad-du'a ba'da al-wudu kama da yake cikin wannan hadisi bayan addu'a Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin fa innahu yatadammanu dhikra al-aqsam al-arba'ati lalle wannan hadisi wannan addu'a ta bayan alwala ta kunshi ambatan waɗannan al'amura guda hudu waɗannan al'amura ne guda hudu in ku rike waɗanne ne al'amuran guda hudu a faɗi laifin tukuna zunubi tare da tuba ko na biyu na uku najasa tare da me ruwa yawwa to duk suna cikin wannan addu'a din kanga an faɗi at-tawwabin ba faɗi zunubin ba don haka tawwabin yana lafazin tawwabin yana faɗakar da kai akan cewa an yi zunubi domin inda ba a yi zunubi ba ba abin da ya kawo tuba ko almutatahirin an faɗi tsarkin amma ba faɗi abin da ake tsarkin da shi ba shine ruwa don haka tsarkin yana nuna maka me akwai abin da aka yi tsarki da shi shine ruwa don haka da tsarki da ruwa da kuma abin da najasa da ruwa da kuma wato tuba da zunubi duk suna cikin abin da aka ambata wa min kamali bayanihi sallallahu alaihi wasallam daga cikin kamalar maganar manzon Allah da bayaninsa sallallahu alaihi wasallam وتحقيقه لما يخبر به ويأمر به kuma tabbatar da abin da yake ba da labarinsa kuma yake umarni da shi akwai tamsilul amril matlubil ma'anawi bil amril mahsusi daga cikin abin da ke taimakawa ka gane bayanin manzon Allah ko in ce daga cikin misalan bayanin manzon Allah sallallahu da ya saba yi shine yakan yi misali da wani lamari ma'anawi akwai ce yana tamsili bil amri matlubil ma'nawi bil amri mahsus ya sa wani abu da ka saba gani abinda ake ganin sa a waje sai ya maka magana da shi ya buga maka misali akan abin da baka gani ko domin shi da ai abin da kowa yake gani dama ai sananne ne to sai ya dauko wannan abin da kowa ya sani sai ya buga maka misali da shi dan ka gane wani abu daban wanda ba a ambace shi ba wannan yana daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saba ta daga cikin al'amfalun nabawiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yana da misalai da ya bayar kwanan nake irin wannan tambihin cewa shi sa har aka samu wasu ɗaliban ilimi suka zauna suka tattara maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda yake akwai misali a ciki shine ake cewa al'amfalun nabawiyya a babin lugar larabci akwai ɗaliban ilimi da suka yi masters phd akan irin wannan fanni misalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bugawa akwai mai yin sa a babun aqida akwai mai yin sa a babun tattara hadisan da aiki a kansu saboda maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kunshi irin waɗannan abubuwan akwai misalai da ya bayar da yawa misalin kaza shine misalin kaza irin yadda Allah madauki a cikin alqur'ani masalu kaza shine kaza ai shi ma akwai ko shine su kuma ana ce musu al-amsalul qur'aniyya shi ma duk akwai akace akace da ɗaliban ilimi suka yi a kansu to a irin wannan misalan na rayuwar na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan buga misali da abin da ake gani dan ya nuni akan abin da ba a gani wa hadha kathirun fi kalamihi wannan yana da yawa a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka qaulihi fi hadisi ali kamar da ya faɗi a hadisin ali da yake cikin sahih muslim ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mun wata addu'a yace da ni salillah alhuda ka roƙi Allah shirya wasadada da daidaito wadkur bil huda hidayataka tariqa ka tuno dangane da abin da ya shafi shirya in kana roƙon shirya to ka tuno hidayataka tariqa shiriwarka wajen gane hanya in kana tafiya in kana tafiya a daji kana buƙatar sanin hanya ko baka buƙata kana buƙata ko a ƙauyuka za ka zo ka ga ƙauye kana tafiya a ƙafa ko a babur ko a keke kana buƙatar wani ya nuna maka hanya za hanyar ƙauye tana da matsala za ga wata ƙarama ce wannan ta nan wannan ta nan kuma in ka bi ba inda suka haɗu kuma ba wuri ba wuri ɗaya za su ba kana kuskuren ɗaya to wata dole sai fa ka dawo ka sake ɗaukowa ana samu wannan ko ba a samu to kana sha'awar a shiryar da kai a hanya to irin wannan buƙatar ta a shiryar da kai a hanya lokacin da zaka roƙi Allah ya Allah ka shiryar da ni to ka rika tunowa bala'in da kake ciki in kai tafiya ka bacewa hanya kuma da daɗin da zaka ji in ka samu wanda ya nuna maka ga hanya zuwa gari kaza akwai daɗi ko ba daɗi yawwa to irin wannan abu kun ga wannan an maka misalin abin da yake mahsusi abin da kake rayuwa da shi a zahiri ka yi tafiya ka ɓata ka yi tambaya an nuna maka ka ji daɗi hankali ya kwanta haka ne ko ba haka ba to haka nan zaka roki Allah ya Allah ba ni shiriya ka tabbatar da ni akan hanya kada in bata kun ga wannan an yi amfani da abin da yake mahsusi don a jawo hankali akan abin da yake ma'anawi wa bis sadadi sadada sahm kuma in ka tashi roƙon sadadin nan tunda ai ya roki ya umarce shi ne ya roki abubuwa biyu da me da me da shiriya da kuma daidaito daidaito shine da istiqama tsayawa akan hanya yawwa shirya da za a kimsa maka a zuciya kar ka bata daidaito kuma wajen aiki ya zama kayi abin da ke shine madaidaici matsakaici ba tare da guluwi ba ba tare da tafriqi ba an gane to in ka tashi roƙon wannan shi kuma udkur sadada sahmi ka tuno yadda ake daidaita kibiya in za a harba ta idan mutum yana so ya hari ga abin farautarsa in ya daidaita in ya sa kibiyar a cikin baka ba yana kokarin ya saita ba wannan saitin a zahiri a shine sadad to ka rika tunowa ya Allah ka bani sadadi da daidaito irin yadda kake son ka samu daidaito in kana saita abin da zaka harbe shi ai an fahimci abu kun ga shi ma wannan an yi amfani da me al-mahsus litanbihi ala al-ma'nawi ya bayyana insha Allah sai ce wa hadha min ablaghi ta'lif wannan yana daga cikin hanya mafi kaiwa matuƙa wajen koyarwa ina masu education ai sun san harkar demonstration da waye ko abubuwan da mutum zai gwada wa ɗalibai yana nuna musu ga yadda za a yi ga yadda za a yi to daga cikin hanyoyin da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wannan ba da misali akan abin da yake zahiri dan ya nuna maka abin da yake ma'anawi wannan kuma duk sananne ne a wurin masu ilmantarwa ablagu ko min ablagi ta'alimi wan nushi da kuma nasiha shine bawa abu haƙƙinsa haitu amarahu an yadhkura yayin da ya umarce shi cewa ya tuna idza sa'ala Allah al-huda ila tariqi ridahu wa jannatihi idan ya roki Allah ya shiryar da shi zuwa ga hanyar yardar Allah da hanyar shiga aljannarsa to ya tuna kaunahu musafiran ya tuna cewa shi matafiyi ne wa qad dalla an tariqi ya bace daga hanya fala yadri aina yatawajjahu bai san inda za shi ba فطلع له رجل خبير بالطريق عالم biha sai ga wani mutum da ya san hanya ƙwararre ne mai basira ne gogagge a sanin hanya sannan kuma ya san hanyar yadda ya kamata fasa'alahu an yadullahu ala tsariki sai ya ce masa da Allah nuna min hanyar kaza idan sai hanyar da zan je zuwa gari kaza fa hakaza to haka abin yake sha'nu tariqil akhirati hanyar zuwa lahira tamfilan laha bi tariqil mahsus lil musafir an kwatanta ta an yi misali da ita ma'ana ana so a kwatanta ta ne amma sai aka nuna wa mutum hanyar da ake gani ta matafi wanda daga wani gari zuwa wani gari an masa misali da wannan dan a nuna masa to haka fa hanyar lahira take ba ka iya kaiwa kanka kai kaɗai sai da taimakon Allah don haka kullum kana buƙatar ihdinas siratal mustaqim ko kullum kana buƙatar ihdinas siratal mustaqim وحاجة المسافر إلى الله buƙatar matafiyi zuwa ga Allah ma'ana mai tafiya zuwa ga Allah to buƙatarsa subhanahu wa ta'ala ila man yahdihi tilka wato buƙatarsa zuwa ga wanda zai shirye da shi zuwa ga wannan hanya a'zamu min hajati al-musafir ila baladin man yadulluhu ala at-tariq al-musir ilaiha buƙatar mutumin da yake tafiya zuwa ga Allah ma'ana mai bautar Allah buƙatarsa zuwa ga mai shiryar da shi zuwa ga hanya ta fi buƙatar matafiyi da yake neman mai shiryar da shi ya nuna masa hanyar wani gari daga wani gari ta fi ko ba tafi ba kun yadda na nesa ba kusa ba ma yawwa nesa ba kusa ba domin wannan a duniya kake ba mutuwa kai ba kuma za ka iya dawowa wahala za ka sha ta ɗan lokaci waccan kuwa in aka ɓace mata to ba dawowa duniya ba gyarawa sai azaba har abada Allah tsare mu to wannan shine misalan da yayi mana na so a ce mun gama babin ko na wa kadhalika sadad hakanan kuma daidaituwa huwa isabatul qasdi shine ka dace da manufarka ka dace ka samu cimma manufarka qaulan wa amalan wajen magana da kuma aiki fa masaluhu to misalinsa masalu ramis sahm kamar misalin mutumin da ke harba kibiya ne idza waqa'a sahmuhu fi nafsi shay'in alladhi ramahu idan kibiyarsa ta auku daidai akan abin da yake so ya samu ya harba yana so ya harbi wani zomansa a farauta ko makamancin wannan in ya harba kibiyar ta tafi daidai ta samu wannan abun ai ya cimma burinsa ko to haka mutumin da yake son ya je ga Allah to shi ma ya daidaita ayyukansa ya daidaita maganganunsa to yana buƙatar ya roƙi Allah ya ba shi wannan daidaito ɗin kun ga ashe addini yana buƙatar kada kai alfahari da ka shiryu kada kai alfahari da baka buƙatar ƙarin shiriya ko yawwa duk yadda kake kan hanya kai ahlus sunna ne kana kan hanyar manzon Allah to kana buƙatar ka roƙi Allah ya tabbatar da kai akan wannan sunna اهدنا الصراط المستقيم كل كروكي الله يشير يدك فقد سدد سهمه وأصابه kun gani domin idan ba ƙwararre ba wanda zai kalli abu kawai nan da nan yana yin haka ya samu abu ai shi ma dai ko da hakan ne sai ya yi dai wani abu ya daidaita ko bindiga ce ko kuma kibiya sai ya auna wani sai ya wani matse idanunsa haka sannan ya harari abun ya kalle shi yau to wannan shi ake jima mene sadadi to walam ya batilan abin nasa ko kibiyar bata faɗi a shirme ba fa hakadhal musibu lil haqqi hakanan mutumin da ya samu gaskiya ya dace da gaskiya fi qawlihi wa amalihi maganarsa ta zama gaskiya aikinsa ya zama gaskiya to bi manzilatil musibi fi ramihi daidai yake da wanda a ko a misali kamar wanda yayi harbi ne ya samu abin da yake so wa kasiran ma yuqranu fil qur'ani hadha wa hadha sau da yawa kuma zaka ga ana hada a qur'ani Allah madauki yana hada wannan da wannan menene wannan da wannan al mahsus bil ma'nawi abin da ke so ya faɗa kenan ba maganar ramyi da wancan din ba ya tsallake wannan ya koma maka bayan abin da ya dauko maka ne al mahsus bil mene bil ma'nawi yana da yawa Allah yana kwatanta mana a cikin alqur'ani gashi ne ya kawo wa tazawwadu fa inna khayra zadi at taqwa kaga an yi maganar zadi guzuli galibi guzuli abin da aka sani shine na tafiya ko abin da zaka samu na abinci da sauransu to amma sai aka ce ko fa inna khairaz zadi at-taqwa kaga zadud dunya ko abinci wannan mahsusi ne zadin taqwa wani iri ne ma'anawi to shine abin da yake nufi zamu zo kuma nan gaba sai mu tashi akan wannan insha Allah ta'ala mu tsaya a wannan wuri darasin mu na 61 zai zama fa minhu qawluhu ta'ala Allah ya mu dashi Allah ya mu fahimci abin da muke karantawa Allah ba mu ikon kuma aiki da shi Allah ya sare mana al'amuranmu, Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.